المبشرين والمنذرين وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهديناه الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق هادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كان الناس أمة واحدة فبعث الله فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس مما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ubangiji subhanahu wataala yace kanan nasu yana ba wa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam labari cewa kanan nasu ummatan wahida al'umma mutane ta duniya a da a baya sun kasance kan addini guda ɗaya ummatu kuna karatunmu na halka na yi mana bayani yana da ma'anoni guda wato da dama da yana daga ciki ummatu addini saboda haka kanan nasu ummatan wahida al'umma wato al'umma mutane sun kasance a baya wato bisa addini guda ɗaya tun zamanin annabi adam alaihi salam ana kan addini ne guda ɗaya babu wani shaidana a farkon lamari to daga baya bayan tafiya ta yi tafiya inda ta fara samun matsala shine ƴaƴan annabi adam alaihi salam habil da qabil da suka samu saɓani har ya kai ga kisan kai akan abin da ya shafi neman aure a tsakaninsu daga nan aka fara samun matsala har dai bayan wucewansu aka samu aka fara wato bautar dodo haka dai wato shine farkon inda aka fara samun matsala amma farkon lamari dai dukkan mutane suna kan addini ne guda daya kamar yadda Qur'ani ya faɗa kanan nasu ummatan wahida wa ba sallahu nabiyina da lokaci ya da aka shigo da wasu abubuwa na bautan abinda ba Allah ba Allah sai ya turo da annabawa ilaihim zuwa ga wayannan mutane ko da ke akwai sharhi da shehu mu shehu Ibrahim yayi kanan nasu ummatan wa'ida lalle mutane sun kasance a baya wato kan addini guda daya al'umma ce guda daya bisa addini daya kanan nasu qabla bi'thatil anbiya'i mutane sun kasance kafin aiko musu da annabawa ala ummatin wahidatin wato suna kan al'umma guda daya ma'anansa dinin wahidin akan addini guda daya huwa al-iman shine imani fahtalafu daga baya sai suka sassaba bi an amana ba'dun wa kafara ba'd wato shine tashi suka zama mu'minai tashi kuma suka kafirta dalilin da yasa kenan fa ba'athallahu nabiyina sai Allah ya aiko annabawa ilaihim zuwa ga wayannan mutane da suka kafir da din Allah ya turo annabawa kamar da yadda aka faɗa farkon annabi shine ma'ana a zahiri ake magana wadda Allah ya aiko shi shine annabi Adam alayhi salam duk da wasu suna ganin a manzanni na farko shine annabi Nuhu amma tabbas annabi Adam annabi ne kuma manzo ne Allah ya aiko shi zuwa ga mutanensa kuma nassin Qur'ani ya tabbatar da haka da yake kasan shi sabani an gaje shi tun azal dama Allah ya riga ya faɗa walidhalika khalaqahum saboda sabanin ne ma Allah ya halicci mutane so shi yasa kai akwai ma wanda suka ce annabi adamu ma suna ganin wai ba ba annabi bane auzu billahi wannan babban kaba'ira ne annabin Allah ne manzo ne kuma na Allah saboda nassin qur'ani yana cewa inna Allah astafa adamu adama wa nu'an wa ala ibrahima wa ala imran ala alamin kaga magana ta kai inna Allah astafa adam Allah ya riga ya zabi annabi adamu ya ba shi manzanci ya aike shi zuwa ga mutanen zamaninsa a ‘ya'yansa na cikinsa. To shi ne wayansu kuma suna ganin wai annabi Nuhu saboda bautan dudu ya yi ƙaunin suna a zamaninsa har an sassaka su kamar yadda Qur'ani ya ba mu labari wala tazarunna guddan ko waddan aw ta qira'a wala suwa'an wala yaghufa wa ya'uqa wa nasra wa'annan dudanni guda biyar kenan wanda aka fara bauta musu a zamanin annabi Nuhu Allah ya aiko shi don ya zo yi musu wazi da su bar wannan su koma bauta Allah shi kadai subhanahu wa ta'ala Allah ya turo annabawa ilaihim zuwa ga wa'annan mubashirina suna yin gargadi suna yin albishir man amana suna yi wa duk wanda ya imani da albishir bil jannati da cewa idan ya tafi akan imanin nasa nan ya mutu a kai to zai shiga aljanna munzirina sannan kuma suna gargadi gawa man kafara da duk wanda ya kafirce kuma ya mutu yana kafirin nan bai tuba ba binnari suna masa gargadi da shiga wuta wa anzala ma'ahumul kitaba Allah sai ya saukar tare da waɗannan annabawa kowa ya ba ya ba su littattafa al-kutub ma'anan wannan al-kitaba din nan ana nufin littattafai ne ba littafi ba saboda al din a larabci ana kiranta al-jinsiyya ma'ana ta jawo duk jinsin littafi ta raba shi da wannan alkitab din yana nufin dukkan annabawa an ba su littattafai kowane manzo za a aiko shi sai an haɗa shi da littafi bilhaki kuma Allah ya aiko su tare da wannan littafi ne da gaskiya liya kuma bainan nasi dan yayi hukunci a tsakanin mutane fi mahtalafu fihi cikin abin da suka saba a cikin sa dini na addini maktalafa fi abin mamaki shi sabani abin da zai baka mamaki in ji Allah ba taba samun waɗansu sun saba ba wa maktalafa fi ba waɗanda suka taba saba fi a cikin wannan addini ai addin illal ladina utu sai waɗanda aka ba wa littafi ne manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi افترقت اليهود إلى 71 فرقة وافترقت النصارى إلى 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار قال وما هي إلا واحدة قال وما هي يا رسول الله قال هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحاب اليوم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فدا حديثي ودا الإمام أبو, أبو هريرة رضي الله عنه شنو كربي wannan hadisin a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-imam Muhammad Abdul Qahir ibn Muhammad wato al-Baghdadi kenan ya kawo wannan hadisi a cikin littafin sa al-Farq bainal Firaq wannan hadisi ya kawo shi a ciki yana cikin littafin da dama dai cewa ma'aikata iftara'atil yahudu ila ihda wa sab'ina firqa yahudu suna kan addinin annabi Musa daidai amma da Allah ubangiji ya karɓi rayuwar annabi Musa kafin Allah ya aiko wato kafin annabi Isa ya zo sanda suka raba addinin Yahudu din nan gida saba'in da ɗaya ya ce wabtaraqatin nasara ila ithnatayn wa sab'ina firqa su ma nasara suna kan addinin Yesu din nan daidai amma da Allah ya ɗauke shi shi ba mutuwa ya ba zuwa ga sama bal rafa'ahu Allah ilayhi kamar yadda Allah ya faɗa da Allah ya ɗauke annabi Isa zuwa sama ya bar su su kadai sanda suka raba addinin nan nasa har gida saba'in da biyu shugaba alaihi salatu wassalam ya ce wa sataftariqu ummati ila thalathin wa sab'ina firqa yace da sannukan alƙiyama ta tsaya ni din nan ma da kuke gani al'umma ta sai ta raba addinin nan na musulunci gida saba'in da uku kafin alkiyama ta tsaya ya ce kullu hafin na illa wahida kashi saba'in da uku nan da za su rarraba dukkansu wuta za su tafi in ba ɗaya ba a ciki hankalin sabai ya tashi matuƙa da ke su zamanin abin yana nan da ɗuminsa ba irin yanzu ba za a kwana karanta alkurani a kwana jan ayoyi ko a jikinmu saboda zuciyoyi sun kekashe hankalinsu ya tashi ya karu suka ce wa ma hiya ya rasu da wacce ce ɗayar da za ta kubuta ba damuwansu wanda za su halakan ba ne za su shiga kullu hakin na ɗin a wacce ce wacce za ta tsira ɗin cikin ƙungiyoyi saba'in da uku ne annabi ya ce هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحاب اليوم wanda za su kubutan su ne wanda suke kan abin da ni da sahabbaina muke a kansa a yau din nan su ne za su kubuta kaga wannan akwai tashin hankali a cikin wannan abin da hadisin da ya isar mana da shi ashe dole ka tabbata shin abin da kake kai shi ne wadda annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbansa suke kai firƙoƙi an riga an yi karka ɗauka da yake Allah ya jarabi wasu da son zuciya da aka kalli wannan hadisin a cikin littattafan hadisi sai suka ce to ba gashi ba ai ɗariƙu ne ai su ne ai suna su ne ai ɗariƙu ne annabi ya faɗa za a raba addinin nan kashi to kaga lissafin ya bata kuma ya ya bai bai talibin ba ai dari ku dari uku ne da sha uku annabi kuma saba'in da uku yake kaga lissafin bai haɗu ba da Allah ko ya haɗu kuma wallahi dari uku da sha uku nan hadisin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ai mun sa alqur'ani a gaba insha Allah in dai ba mutuwa muka ba sai mun sai mun sauka za mu je tafsiri da Allah yake cewa thumma ja'alna ta'ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wa la tattabi' hawa alladhina la ya'lamun innahum lan yughnu 'anka min Allah shay'a wa inna adh-dhalimina ba'dhuhum awliya'u ba'd wallahu waliyyul muttaqin ko to a tafsirin wannan ayoyi ثم جعلنا على شريعة من لم يفتبعها والله تالله النبي محمد صلى الله عليه وسلم anan yayi bayani ɗariƙu ɗari uku da sha uku ka ɗauko ɗabarani ka ɗauko tafsirai umma wato kutubi ka ga abin mamaki hadisi ne na ɗabarani riwaya daban-daban ɗariƙa guda ɗari uku da goma sha uku haka annabi muhammadu ya faɗa abun ba wai tashi faɗi ba ne adadin ma yana nan a ruwaice adidi akwai babban littafin nan sha'abul iman na al'imamun bai haƙi a ciki ya kawo hadisi da na rasulullah yana cewa al'imanu talatun wa talatuna wa talatu mi'ati tarikatin من لقي الله تعالى بالشهادة على طريق منها دخل الجنة حديث من الله annabi ya kwatanta imani musulunci kamar babban birni ne mai ƙofofi da yawa shi da ɗari uku ƙofofi da yawa saboda musulunci yana da yalwa in ka ce wannan addinin musulunci ta ƙofa ɗaya kadai za a shiga ai addini ya zama mai kunci kuma qur'ani da kansa ya ce wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj millata abikum ibrahim babu kunci babu takurarwa ƙofofi ɗaiɗai har ɗari uku da sha uku ƙofofi ɗaiɗai har ɗari uku da talatin da hudu a mazhaba kenan mazhabobi karka ɗauka mazhabu abu hanifa mazhabu malik mazhabu shafi mazhabu ahmad ibn hanbal karka ɗauka su ne kawai mazhabobi mazhabobi ɗari uku ne da talatin da hudu a musulunci wayansu sun kare da karewan masu su an farce ne wasu masabobin sun kare da karewan masu su amma wayanda suka rage a duniyar musulunci ake ibada da su su goma sha uku ne goma sha uku na taɓa karanta wa mutane su a majalisi kaɗinsu saboda haka idan aka ce wa abu addini to dole annabin Allah ne yake zuwa da shi inda yake abu addini to annabin Allah kada yake zuwa da shi to shi zai zo da shari'a ne sai ka ji Qur'ani ya ce kullum minu ya jalla shir'atan wa minhaja shi ma addinin dai da hanyoyinsa shir'atan wa minhaja kowane manzo zai zo da nashi tsari na shari'a in wani ya zo sai ka ga sassauta akan na wancan wali uhilla lakum ba'd allazi urrima alaykum ba ta qur'ani yake cewa a wani addini sai ka ji abu kaza haram abu kaza Allah sai ce wali uhilla lakum ba'd allazi hurrima alaykum ni na zo ne in halatta muku sashin wani abun da da aka haramta muku saboda musulunci wannan zamanin ya zo da sassauci addinin kenan sannan kamar yadda na faɗa in ka ji duk abin da aka cewa addinu manzo kaɗai yake zuwa da shi to haka kuma an ce almadhab to shi kuma faqihi ne yake zuwa da shi almadhab mazhaba kenan sai wannan ya zo da mazhaba a ce mata sunanta malikiya wannan ya zo da tasa a ce hanafiya wannan ya zo da tasa a ce shafi'iyya wannan ya zo da tasa a ce hanabila a samu wani ya zo da tasa a ce jafariya a samu wani a mazhabin a samu wani ya zo zuhuriya ko jafariya ta sayyidina jafar sadiq wanda ya girmi abu hanifa ma balle su imam malik shine malamin masu mazhabobin nan kusa jafariya ga su Muhammadu bin Muslim ibn Shabi bin Azuri shi ma maza ba yake da ita wannan malamin tafsirin Ibn Jarir al-Tabari yana da mazhaba ko ga sunan Dawud ibn Ali al-Zahiri yana da mazhaba haka dai wayannan mazhabobi ɗayan abin da ya shafi practical aspect ne na addinin musulunci sallah zakka azumi hajji yadda za a yi practicing nasu wa'annan wurin su ake zuwa a koyi yadda za a yi kuma dole ne sai da masaba yanzu ba ka isa ba ka ce za ka addini wai addini wai al-islamu bila mazhabin jahilci ne ƙarya kake yi ka isa ka kabbar sallah har ka gama ka sallame ba cikin wani mazhaba bane kai ka dauko abu ba ka isa ba ai ba mazhaba ba qur'anin kansa ba ka isa ba ka ce za ka yi addini ba ta hanyar wani ba yan ce ba za a bi waliyai masu ɗari ko ba ƙarya ne ba jahilci ne ka taɓa jin alƙur'anin da wani ya karanta a duniyan nan ba mazabar wani ƙari ba ne kana bismillah rahman rahim alhamdulillah rabbil alamin arrahman rahim malik yawmiddin dole ka mazabar wani kai karatu da shi inda na tsaya din dole ka saboda qura'u goma ne musulunci ta yadda da su karatunsu kowa zai karanta kuma ya yi sallah da shi ya yi ibada da shi ya yi komi da shi karawoyi goma nafi al-madani ibnu kathir al-makki abu amr al-basri ibnu amir al-shabi asim al-kufi ali al-kisai hamza az-zayyad yaqub al-habrami sai kuma khalaf al-ashir sun cika ko sai hamza az-zayyad na faɗa ko haka dai su goma ne kowane ɗaya ka karanta qur'ani da shi masha Allah tabarakallah yanzu a karatunmu na yau za ka ji wani karatun da mutum ɗaya kada ya karanta da shi sauran duka sun saba masa kuma in ka karanta da nashin ya yi ko fata ya ƙular rasulu ya ƙula ya ƙulu ya za ka yi wani ya karanta ya ƙulun rasulu ya ƙula kaga dole ya kaji malam yau ba maza babu ma kira'ar wani sahabi ma bille na annabi Muhammad babu duk wanda na kirga goma nan babu ma tabi a cikin su bille ya zama sahabi tabi ma babu a cikin su kakaf din su duk malamai ne Qur'ani sai dai ka jefar da shi inda kace ba za ka bi wani wali ba waliyan Qur'ani akwai su sune wanda na kirga nan bangaren hadisi dole ka sai ka bi malami ba za ka ce wai kai wurin annabi za ka taba ba ka isa bukhari an jima sahabi ne ba tabi'i bane ma bukhari bayan su imam malik aka yi su kuma dole ka inda za ka yi addini inda hadisi za ka yi sai taurin su to haka shi ma zikirin Allah yana da waliyai wadda taurin su ne ake karɓan zikirin kuma wallahi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai matsalan karatu ake ba a fahimta Allah subhanahu wa ta'ala hadisi kudsi yace ba abin da yake so bawan sa ya matse shi da shi ya kusance shi da shi kaman abin da ya farlanta amma bawa ba zai kushe ba yana matso Allah yana neman kusancin Allah da nafil fili na alkhairi Allah yake sai na so shi in na so shi sai in gaje jinsa in gaje ganinsa in gaje hannunsa in gaje kafansa babbar magana ke Allah ne bai fada kuntu sai in zama wa idza ahabbtuhu kenan a wani a wani hadisin kamar wa idza ahabbtu kuntuhu banda arifai wa ita fassara ma wannan ba sai mu yanzu mutum ya kwana wani ba saboda haka dai ala'ayi halin sabani abu ne wadda aka gaje shi a cikin musulunci sayyidina rasulullahi sallam lokacin da Allah ya ce ina da iko in sako wa mutane azaba ta sama ya ce a'udhu bi wajhi al-karim ina neman Allah ka tsare ina neman tsarin ka da zakin ka kar ka mana ga Allah ina da iko in muku azaba ta kasa yace ina neman tsarin Allah Allah ka tsare mu yana bayani har ya zo kan ina da iko in haɗa tsakanin ku sa ku ta tabani annabi ta uzu biyo jikar karim Allah ta da falgara nan ka an gama dole wani zalika khalaqahum saboda haka Allah ya ce mu sabani ne to shine nan Allah yake cewa wa maktalafa fihi abun mamaki ba a taba samu wanda suka saba cikin addini ba illal ladina utu sai wanda aka ba littafi sai ka ga wannan ya kawo saɓani tana wanda ya kawo saɓani tana dama saɓani a wurin ibada wannan abu rahama ce misali wanda ya ce ga yadda ya fahimci kaza wanda ya ce ga yadda ya fahimci kaza a mazabobi wannan rahama ne yalwa ne a addini a saɓanin kansa ma saɓanin kansa irin wanda aka faɗa a wancan hadisi koyaushe akwai shi yanzu mu a nan a musulunci da kake tsammanin ɗari uku ne su ɗari uku da sha uku ne wallahi saba'in da uku nan sun cika cif ɗayan shi ne ahlus sunnati wal jama'a kuma ahlus sunnati wal jama'a ba wai kai za ka bawa kanka ba aiki ne zai gwada saboda alhamdulillah mun karanta littafin al-baghdadi din da ya kawo principles of ahlus sunna wal jama'a akwai su principles guda goma sha biyar wanda sai wanda ya fulfilin nasu yake amsa sunan ahlus sunna akwai kuma characteristic guda takwas na ahlus sunna wal jama'a su ma wanda yake cikin ɗaya daga cikin su to yayi polling a cikin ahlus sunna wal jama'a alhamdulillah su fa suna ciki na sha ɗaga littafin nan a garin nan mun yawo da littafin ko ina a garin nan muna ɗagawa in dai littafi ne wanda ya kira mutum ahlus sunna billahi la su fa su ne sai dai in a baki ne in a baki ne kuma kaga kana da yanci ka faɗi abin da ka ga dama ba mai hana ka dan Allah ko a Baghdad ba mu sha karanta wasu hadu sufiya hum alladhina absaru fa aqsaru wa atabaru fa ha zuwa dai waradu bil maisuri wa qana'u wa qana'u bil maisuri haka bayanan da muke kullum karantawa da al-Baghdadi ya kawo kuma shi ma mai babban littafin nan shahar tani ya kawo dukkanin ƙungiyoyi da aka faɗa alu dalala ɗin nan ya kawo su dukkan su saba'in da uku dukkan su da biyu kai ɗaya alu suna aka yi bayani akan shi aka kawo saba'in da biyu akwai mu'tazila akwai khawarij suna nan mu'tazilan sun rabu gida gida gida kusan ashirin kawari haka akwai shi'a haka shi'a ita kada wajen ishirin tara gida wajen ishirin da wajen biyar kusan ishirin da biyar su haka dai da mastalaba fi lallazi na wuto ai alkitaba ai shi littafin babu wanda suka taba sabani sai waɗanda aka ba wa littafin fa amana ba'dun wa kafara ba'dun sai ka samu wasu sun yi imani da abin da Allah ya aiko annabin zamanin da shi wasu kuma su kafirce suna sabanin ne min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat bayan hujjoji sun zo musu suke yin sabani din ai al-hujjatu zahira shine hujjoji wanda suke a fili ala tauhidi dake gwada kadaitan Allah shi kadai amma tare da hujjoji da suka zo fili din sai ka gana sabani bagayan saboda zalunci bainahum yake tsakanin su hada Allahu allazina amanu sai Allah ya shiryar da waɗanda suka yi imani li makhtalafu ai min makhtalafu ga abin da suka yi sabani din tsakanin su da wa'ancan da suka yi sabani da su sai Allah ya shirye su su gaba ma'ana su ya shirye su akan abin da ke daidai a sabani dama kullum aka saba wannan yayi nan wannan yayi nan to dole akwai wanda yake kan daidai akwai kuma wanda yake ba daidai ba to su mu'minai fa hadallahu allazina amanu lima talafu sai Allah ya shiryi mu'minai shiryar da su lima talafu ai min talafu li din nan mai ma'anan min ne shi yasa aka Shehu Ibrahim ya kawo haka ne lima talafu min talafu fihi abinda suka yi sabani a cikin sadin minal haqqi na gaskiya minal haqqi din kuma manansa ilal haqqi ilal haqqi bi iznihi da iznin Allah hadhihi al-ibaratu wannan irin bayani ko fassara fiha qalbun akwai iqlabi a ciki akwai iqlabi ina ji yan halkan mun karanta ilimin tajwidi da su akwai abin da ake cewa ikhfa'i izhari da kuma iqlabi ko abu ga yadda yake sai a juya shi a juya shi ko misali iqlabi kaga ai nuni ne amma sai a karanta shi da mimi ko min ba'du kaga min ba'du mimun ne da nunu amma zaka ce min kaman ka daure min jaye ka ga canja nuni ko ya koma mini to shine nan shehu mushe Ibrahim yake kawo ibara cewa hiya qalbun wa taqdimun wa ta'khirun an samu taqdim da ta'khir shi ma babi ne wanda ko anahu akwai shi taqdimi da ta'khiri a fara kawo abin da ya kamata shine a ƙarshe sai ya zama a farko a kawo shi farko ko kuma abin da ya kamata yana farko ne sai ka same shi a ƙarshe ta to rashin sanin ilimin ta'adimi da ta'akiri shi ya samu wani malami wanda ake gani babba wai aurin masu shi ya samu matsala yake musa dawowar annabi isa rashin sanin at-taqdim wa ta'khir din ilimin nan bai bai koshi da shi ba inni mutawaffika wa rafi'uka wa rafi'uka ilayya to wannan sai ya rude aure ai mutawaffika din rafi'uka ilayya ne farko sai aka fara inni mutawaffika sai dauka annabi Isa ya mutu an gama wara suka ile ita ya jiɗe dai ya kasa gane dalilin da ya sa wake ne cewa annabi sam da zai yi ba annabi isa ba zai dawo ba ai ya mutu ai inni mutawaffika Allah ya ya mutu har aka da aka matsa mai almajiransa suka matsa mai suka ce kanta malam fa hadisan muslim sun inganta fa cewa annabi isa zai dawo har Allah yana faɗin annabi yana faɗi alaman tashin alkiyama dawowar annabi isa yace to naji da suka kure shi yace naji naji wannan naji wannan kasa din ne da kunne na wannan yace naji idan idan idan idan zai dawo idan zai saka a matsayin na na annabi zai dawo ko a mallan shehu yace idan kun ce mini a matsayin na annabi zai dawo ba zai yi ba Allah ya riga ya rufe kofa ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم النبيين ذاك الرفع النبي بايع النبي با وني النبي زي داو ان كنت a matsayin na annabi zai dawo yace in kuma kun ce a matsayin na mallami zai dawo wanda an mai demotion kenan ya iya tasawurin da ya zo masa kwakwalwa kenan bai san tasdim ne da ta'khir a ayan ba ɗaukan shi aka fara yi da farko kafin mutuwa zai an ɗauke shi yana kan amma zai dawo a ƙarshen zamani mutuwan kuma za ta zo bayan ya dawo ai an ɗauke shi a ɗan shekara talatin da uku ne an yi stopping an danna pause wa shekaru annabi Musa ka taɓa gani duniya aka sake ta kai ta tafiya shi kuma shekarunsa aka danna pause suka tsaya tat ran da aka dawo da annabi isa za a sake course din ne sai ya ci gaba sai ya ƙara wasu ya yi zama ɗan shekara arba'in har da ɗan motsi haka dama ishirin da uku talatin da uku ne sai aka tsaida su haka zai zo ya ci gaba a sake su sai su ci gaba da tafiya amma a zamanin manzon Allah bayan ya dawo din zai aure ma har ya aiku sannan ya sai sai ya mutu ne kuma abun mamaki zai mutu alayhi salam a zo a binne shi tare da sayyidina rasulullahi domin akwai gurbin da ya rage hadisi kuma ya tabbatar ya yi ishara shi ne za a binne wa da an dauka na Aisha za ta yi wasiya a binne ta wurin akwai hikimar Allah annabi Isa shi za a zo a binne wurin tare da shugaba alaihi salatu wassalam akwai akwai gurbinsa yana nan yana jira saboda haka dai shine ake mana bayani akwai taqdimi da ta'khiri akwai abin da aka maimakon shine a farko sai aka sai aka kawo aka kai shi karshe innama hada Allah alladhina amanu iyaka Allah ya shiri su mu'minai ne min al-khilafi ila al-haqqi daga sabani zuwa gaskiya ba daga gaskiya zuwa sabani ba gane ma hadahum min al-haqqi ila al-khilaf Allah bai shiri mu'minai daga gaskiya suka fada sabani ba a daga sabani ne da suka yi da makaryata sai suka tafi zuwa gaskiya bal min al-khilaf ila al-haqqi bari dai daga sabani suka tafi zuwa ga gaskiya allamu fi ma'allin min lamu anan tana matsayin min ne limahtalafu ay min mahtalafu wa min fi mahallin lami min din kuma tana mahallin lami ne an fahimci bayanin kuwa min alhaƙi ne ai ilal haƙi ne ina da wani littafi fiqhul lugha sunansa yana koyar da fiqhu ne na harshen larabci ba fiqhu yadda za a alwala ba fa cikin harshen larabci to za ka je ka karanta irin wa'annan duka za ka gan su duka a jiki malamin da ya yi lisanin arab din nan shi ne ya yi wannan littafi ina da shi fikhul lughat sunansa za ga min inda take zuwa da ma'anan lami din za ga lamin da yake zuwa da ma'anan mimi din duk za a baje ma kolin su ai ma bayani su filla filla wa hadha yaqau fi kalam al-arabi wannan yana faruwa yana aukuwa a harshe na larabawa yaren larabawa wal qur'an shi al qur'ani nazala arabiyan ay ya sauka balarabe ne kamar yadda Allah ya faɗa qur'anan arabiyan ko kullu ma yantiqu bihi al arabu duk abinda larabawa suke furci da shi yantiqu bihi al qur'an al qur'an ma yana furci da shi irin irin lugogi na larabawa duka qur'ani ya zo da su wallahu ya ji man yasha'u Allah yana shiryar da wadda ya ga dama ila siratin mustaqim zuwa ga hanya tafarki madaidaiciya tariqul haqqi ma'ana tafarki na gaskiya Allah tabaaraka wa ta'ala Allah tabaaraka wa ta'ala akhadha al-ahada ala zurriyyati adama ya riki alƙawari akan wato bisa zuri'a ta annabi adamu yace a lastu bi rabbikum qalu bale duk kuna karanta alqur'ani Allah tun alamu zarri muna kaman ayoyin gero ba a yi mu da jikkuna haka ba ba mu zo da alamun ajisadi ba can muna alamun zarri Allah ya dube mu a matsayin kwayoyi kaman kwayoyin gero haka yace a lastu bi rabbikum shin ni ba ubangijin ku bane kalu bale duk muka amsa muka ce kwarai haka ne ya Allah kai ne ubangijin mu abun bauta mu wannan amsan da aka bayar duk dan da ya fado duniya a kansa zai faɗo a kansa zai faru duk ɗan ko ɗan shugaban arnan duniya ne gaba ɗaya da haka zai faru ƙalubale fa kulluhum dukkan mutane ƴaƴan adamu gaba ɗaya yuladu ala hadal iman ana haifuwan kowa ne akan wannan imani duk ɗan adam fali hada saboda haka ne zakarar rasul sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambata a hadisi zakarar rasul sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu alal fitra dukkan ɗa da aka haifa ana haihuwansa ne akan addini na musulunci kowane ɗa fa abawahu uwa da uba ne nasa yuhawwidanihi idan ya zo duniya ya samu suna yahuda idan yahudanci sai su yahudantar da shi aw yunafsiranihi ko kuma ya samu nasarawa ne su nasarantar da shi su kiristantar da shi kenan aw yumajjisanihi ko kuma ya samu wato iyayensa ɗin maguzawa ne sai su maguzantar da shi walam yaqul anan annabi bai ce yuslimanihi ba dama musulmai ne musulmi ne shi annabi bai shehu ibrahim annabi bai ce yuslimanihi ba in ya zo ya samu iyayen musulmai ne ya ce musuluntar da shi a da ba musulmin da ya zo kinta ta sallahi da shi fatar na saliha kowa a musulmi aka aiko shi ba wanda zai fado a wani addini da al insanu mauludun alal islam dan adam ana aibuwansa ne da musulunci idza kafara ila nasraniyya idan ya kafirta ya fada cikin nasaranci au ila yahudiyya ko kuma ya fada cikin yahudanci fahuwa murtad ya zama ya yi ridda ne an gane bayani murtaddi ne tun da dama musulmi ne in ya shiga kiristiyaniti ko kuma yahudanci to ya yi ridda ne tun da asali a musulunci aka haife shi wa amma idza baqiya alal islam amma in ya wanzu bisa musulunci faqad baqiya alal fitra wannan ya wanzu ne akan wato addini fitra wanda aka halicce shi akan ta فطرة الله التي فطر الناس عليها شيء عليها لا تبديل لخلق الله cewa Allah haka ya fitira ce da Allah ya halicci mutane a kanta addinin musulunci kenan akan wannan aka halicci mutane la tabdila li khalqillah babu canji ga halitta ba an ba
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والسراء وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه مدينة الله ألا إن نصر الله قريب وما حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Am hasibtum wai shin kuna zato ne an tadkhulul jannata kawai za ku shiga aljanna cikin ruwan sanyi ku musulmai haka kawai za ku shiga aljanna cikin ruwan sanyi ina ai ba zai taɓa yiwa ba duk mai zaton wai aljanna haka kawai za a ɗauke ta a damƙa masa yadda ake kiran mutu a bashi appointment na aiki to yana yaudaran kansa ne da zai yiwu ba a cikin ruwan sanyi Allah ba zai ɗauki aljanna a baka ba da zai yiwu ba Allah yana tambaya amma sai fito shin kuna zato ne an tadkhulul jannata wai za ku shiga aljanna cikin ruwan sanyi nazala fi jahadin asabal muslimin wannan aya ta sauka ne dalilin wani irin tsanani wani irin musiba da ta samu musulmai sai Allah ya saukar da wannan aya a dalilin wannan. Al-Muslimuna fi bidayati amrihim ozo bi anwa'il idaya. Musulmai a farkon lamarinsu an cutar da su da nau'uka iri-iri na cutarwa. Wajahumul kuffaru bi kulli azab kafurai sun fiskance su da dukkan irin nau'in cutarwa. Hatta amarahum rasulu har babban manzo annabi Muhammadu sallallahu alaihi yau murce su fil hijrati ila al-habasha yau murce su da su hijira zuwa ga habasha kowa ya san dai abubuwan da suka faru a shi a ji talibi aka zo aka killace manzon Allah da shi da mutanen gidansu ba ci ba sha ba tsaye ba sayarwa a gare su sanda ya zama alul baiti mutum yana zaune baya iya zaunawa sai ya faɗi saboda tsabar yunwa arnan nan suka hana a sayar musu suka hana a saya daga gare suka hana a basu abinci sanda mutanen gidan manzo Allah suka dawo suna yagan ganye suna ci kamar dabbobi saboda tsabar azaba da ake azabtar da su kai malam mu fa wallahi ba mu san komai ba bulus kawai muke ci ba wadda ake nuna masa yatsa aido ko da a duniya yau ko a amerika kake kuwa kana yin addinin ka kana practicing addinin ka yadda kake so ba wani mai sama yatsa aido sayyidina bilal alhabashi rairayi lokacin gargen rana wadda aka ce ko nama na dabba aka daura akan rairayin nan sai ya gafa shi haka za a zo a tuɓe sayyidina bilal ubangidansa wai don ya musulunta sai ya tuɓe mai riga sai shimfiɗa shi akan rairayin nan yana kallon sama ya kawo aton dutse daura akan kirjinsa ko cikinsa ai ta masa azaba baya iya numfashi ma da kyau sai dai ka je na ahad ahad ahad ahad a ce sai ya kafirta da annabi muhammadu sai ya zage shi ina ya ƙi har Allah ya kawo mana mafita sannan ammaru ibn yasir da babansa yasir ɗin da mamarsa sumayya ba irin azaban da ba a musu ita ya kai ga mamar ammaru za a zo a sa mashi a tashi a wuta sai ya yi ja a sa mata a gabanta a ce sai ta kafirta da annabi Muhammad wallahi har ta bar duniya ba a ji wannan kalmar a bakin ta ƙarshe aka samu ingarman dawaki guda biyu aka ɗaure ƙafan doki ɗaya aka ɗaure igiya da ƙafan doki ɗaya ƙafanta ƙafafuwanta ma'ana aka ɗaure ƙafa ɗaya aka ɗaure ƙafa ɗaya ɗaya igiyar da ƙafan aka ɗaure da ingarman doki ɗaya ɗaya igiyar aka ɗaure da wani ingarman doki wannan doki a kora shi yayi nan wannan a kora shi yayi nan sanda suka raba ta gida biyu amma dai ba ta yi musu abin da suke so ba dan Allah musulman mu mu na yanzu za mu iya yi wannan hali za mu iya wa'annan sabon su ne za ka buɗi baki ka zage su ka ci addinin ka wai zagin su wanda zai iya a ɗaure kafansa ɗaya da doki in garma a ɗaure ɗaya a riƙa kora dawakin sai sun tsaga shi gida biyu wai don kawai ya kafirta da addinin musulunci kuma har ya tafi lahira bai kafirta ba ya kake ci wani irin dama ne Allah bai mana ba mu al'umman manzon Allah na baya ba irin wahalar da ba a yi wa wahal da sabai da ba a yi ba ta yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba irin gallazawa da ba masa ba annabi ya kafa goshi yana ganawa da Allah aka dauko mahaifar raƙumi aka daura akan wanda an daura shi akan ka ba kai saka tashi sallallahu alaihi wasallam sanda Esther na na Fatima ta zo ta ɗauke abu a kansa kafin ya tashi sallallahu alaihi wasallam shi din kansa sai na Abubakar a zo a mai duka sai an sumar da shi wai don me don ya yadda da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba irin abin da ba a yi ba wa musulunci nan zo ana faɗin abubuwan ma sai ya zama ana fame mutane irin azabtar da sabon manzon Allah da aka yi irin su Abdullahi bin Mas'udi in ka ji irin azabar da aka yi musu kafin su samu a fanshe su abu baya baya da daɗi to yin wannan azabar ne da suke sha abin da ya kai makura wadda ayan ba za mu iya kaiwa tafsirin daga ba har suke cewa yaushe ne Allah zai kawo taimakon gidan wahala ta yi wahala malam har suna tambayan Allah tare da annabi Muhammadu sallallahu a ranar da aka yi yakin Kandako wanda zamu karanta ba a yakin da yawa har da sahabbai irin sa manzo Allah Muhammad yana addu'a ba wurin kadai ba in ka dauki yakin Badar haka annabi yake daga hannayensa ana ganin farin amatansa alaihi salatu wassalam yana addu'a yana ya Allah karka kunyata mu Allah nasarar nan da ka mana alƙawarin ki Allah ka tabbatar da ita a hannayen mu yana daga hannu yana addu'a har ma ya san sai na faduwa sai na bagare ce ya sulla Allah ya ji Allah ya ji ka bari haka yace Abubakar baka san Allah ka ce mana yayi ma alƙawari yace ka kiyayi Allah ka kiyayi Allah sai na buga aka ga wannan wani irin daɗi ne ba mu samu ba komi an gama mana mara annabi Muhammadu ba ka duba tsakaninsa da Allah yadda Allah gaskatawa yake tsakaninsa da Allah amma Allah ya gaya masa ya gani a mafarki za a yi nasara amma bai sakankance ba saboda me ya sani irin abin da ya faru a hudu in ya faru abin ba zai kyau ya ba da umarni in shi tsakaninsa da Allah babu kauciya sauran mabiyansa ba wani idan ya taɓa ko annabi ya ɗaura shi akan wani abu ya kauce in Allah ya dubi abin da wani yayi ya kake zato annabi yana addu'a har mayafinsa yana faduwa ƙasa ka san lamari ya kiri duka kuma akan mu ne ba wallahi duka wannan a kanmu ne gatan nan da aka mana kenan da ba don haka ba haba ai da musulunci da bai iso mu haka dole musulunci sai da jihadi jihadi su suka yi mana muka zo yanzu a teburi kawai komi a teburi muke ɗiba kawai muna ci kawai sallah malar a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ran da sai na umaru ya musulunta ya ga an zo za a kira sallah sai na bilalu ya sa bakinsa a kurtu yana yana asirta irin sallah bayan ma asirtawan ma sai ya tare bakin da kurtu sai na umar ce wai me hakan ne kam yace masa a sai na rasulullahi yake tambaya yace a umar babu da yawa yanzu in aka ji za a zo a far mana suna da daru arkam ibnu abi arkam anan suke uya su samu su dan yi practicing ibada din sai na umar ce ai mu ne makiyan ko mun shigo fito yace bilal fito wannan abin da kake gani wasu suke sa shi a wasan kwaikwayo ba wasan kwaikwayo ne gaskiya ne an ya ka yace Bilal ba wai tsayawa zai yi ba ya hau Ka'aba ya kwada irin sallah ya ga wanda zai ce fit haka sai na Bilal ya hau ya kwada irin sallah har sun fara izgili a'udhu billahi a'udhu billahi wai wannan hankakan kuma a'udhu billahi yau me yake nema ne wai hankaka haka suke kiransa to sun zo da makami za su yi wa musulmai kwaf ɗaya ne ko yane ne sai suka sai na umar cikin masallaci duk wanda ya zo sai ya danna riba saboda a lokacin da yake wancan da'irar nasu idan ya ajiye kara ba mai tsallakawa shi ne wanda nake faɗi ɗazu shi ya taɓa dukan sai na abubakar sanda ya sumar da shi kafin ya musulunta shi ba a wasa tun a yana kafirkin ba a kawo marwarki tun yana kafirce ya zo akwai ran da ya tashi ma yace zai je kashe annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai kaji ya haɗu da wani Allah ya gyara lamari wani yace ina zaka je ta ni kawai na gaji yau Muhammadu zan je takobin kirara ba shi zan je in yi kaza kaza sai ta to ya ka bar gidanku ya kama da wuta kada ta biya gidan wasu yace yaya yace ga Fatima bintul Kaddabi ta musulunta in in kashewan za ka yi kashe ka fara kashe kamar ya ce faɗi makanuwata me zan ji kawai sai ya juya ya fasa tafiya inda zai ya ji ya gama da ita tukuna hakan aka yi kuma ya je shi yana zuwa a ala a tsakanin ƙofa da ƙofa sai suka hange shi daga nesa da mijinta mijin da ma kira wani malami wanda yake koya musu alƙur'ani sai suka ce to malam kai kanka kuya domin abin ba zai kyau ba suka ɓoye malam malam ya ɓuya sai na umaru ya ya yi magana a bude ku bude ba su kula shi ba ya buge ƙofar ya faɗi ya shiga ya ce menene na jikunan gurnani ya ce ba wani gurnani da kuke akwai gurnani da kuke ga menene abu sai kawai ya ce babu faɗa ba sai kama mijin kanwar da kokuwa lokacin ya kawai sai kai shi ƙasa kawai ya danne shi sai matar kanuwan nata ta zo tana ta jansa tana ta fiskansa ta yi min akan miji ta yi min akan miji mugu sai haka kawai sai make ta sai da fiskar da ya kashe jini ya rika zuba to wannan jinin shine dalilin musulunta sai na umar tausayin ta sai ya shige shi take da ya ga jini yana zuba a fiskarta mari kawai fa haka ya mare ta kawai da fiskar ya fashe ai shi ne wai malamin islamiyya za ka ji ana karanta karantar da yara an umara an karɓo daga an amirin mu'minina an karɓo daga sarkin mu'minai umar ibn al-khattabi umar dan khattabi abu wasfi baban hafsa wa ga baban hafsa ka taba jin hafsa kuma da sadi hafsa kuma a larabcin gidanku da sadi ake rubuta shi ai da sini ne ai in na mutum din ne hafsa na mutum shi zai damar ko zaki ya kama karya shi zai yi saboda ƙarfi shi ne baban hafsa din abu hafsin din na karyawa ne ko zaki ya kama sai ya karya shi ai hafsa na mace da sini ne ai malam ba da sadi ba ne shi kuma abu hafsin ne to malamai islamiyya sai a gyara haka dai tausayi ya kama shi a nan ne ya ce to ni kam ina muhammadu ne yake ne ya ce kai ya ce tukunna su bashi abin da suke karanta abin da suke yi ya kama da yake an tabbatar cewa yana cikin mutum goma sha bakwai wanda suka yi rubutu da karatu tun kan yi musulunta a maka kaga da a ce Allah na tuba da a ce jahilci ya ya sifansa ne to da bare karanta abun har abun ya shige shi ba ya karbi allon da suke karanta ya karanta bismillahir rahmanir rahim da ba an zalla da qur'an tashka ya karanta ya karanta sai kawai ya cikin sai sani yace a nuna masa yadda Muhammad yake shi ma ya kwanta musulunta to shi ne ya je ya musulunta daga musuluntar na san fai fara aiki ko musulunci to malam an sha wahala musulunci ba wai irin yadda kaga muke yin sannan mu zo mu haɗa sahu a gyara safo safo istawo watadin wane ne mu haɗa sahu kif kif ana sallah a naɗe ayya wasu ne suka yi taron daji aka yi kaftu aka yi aro aka yi kuɗa aka yi shuka aka bi da noma aka yi ta zuba taki har aka girbe aka je aka sussuke aka surfe aka niƙe aka dafe aka ɗaura mana akan tebur mu ci ne kawai namu wallahi ci ne kawai namu ai ko iyayen mu kakannin mu iyaye iyayen mu in ka bincike wahalar da suka sha ko rabin rabin rabin sa ba mu sha ba wa musulunci mu bulus kawai muke ci saboda haka insha Allah gobe za mu yi tafsiri tami na ayan nan ka ji a ɗauko labarin yakin kan daɓu ne ka ci irin wahalar da safai suka sha Allah ubangiji ya ba mu albarkar su su sabon manzon Allah da iyalan gidansa tsarkaka Allah ya ba mu albarkar su abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka kuskure kuma Allah ya yafe mana albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lafiya da gida da asiri Allah ba su lafiya ba su lafiya kuma Allah ya jarrabe mu da sarrafa lafiya wurin biyayya ga Allah da kuma sarrafa ta wurin hidima ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yan kasuwan cikin wallaka albarka alamarin kasuwancin su ka hunkasa musu shi masu kiwo a cikin wallaka albarka a kiwon su masu neman ilimi na boko ko na muhammadiyya Allah ka sa su samu yawa mai amfani wanda za a kana da ruwan sallallahu sallam mata da suka ɗauki da duniya duk Allah ka sauke su lafiya ƴaƴan da muka haifa da zamu haifa ya Allah muna roƙo musu albarka daura su kan hanya madaidaiciya albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka raba su da sharrin zamani albarkar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam tsadar rayuwa da take damun ƙasar nan Allah ka kawar mana da shi rashin tsaro da yake damun sassan ƙasar nan Allah ka kawar da shi ka kawo zaman lafiya a ƙasar nan da cikakken tsaro albarkar shi ta jami'ar da lafiya اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أعطى وعلى آله وصحبه المستقيم وعلى آله أكثر الذين يستطيعون سبحان ربك